بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي ما سأل بركة تيجا دا وانا قرية الدورة دمكي كان hukumce-hukumcen da suke da alaƙa da azumi wannan idan ban manta ba majalisinmu ne na shida na takwas ko? Allah haka ne majalisinmu na takwas ne yau muna 27 ga watan shaban hijira mazala sallallahu alaihi wasallama na da 446 wanda ya daidai da 26 wata na biyu miladiya na da 2025 jiya an tsaya a kan gaba inda ake bayanin muharramatun fi siyami wa gairi fi siyami wa gairi abiban da ya zamanto haramun ne mai azumi ya aikata su balma har da wanda ba mai azumi ba mun tsaya a kan gaba ta 27 ita ce arishwatu ko arrushwatu ko arrashwatu shine cin rashuwa kuma babban hadari na rashuwa musamman ma inda take da mugun hatsari a cikin hukunci yin rashawa ba da rashawa a yin hukunci a cikin hukunci wannan na da mafi hadarin rashawa ka ba da kudi baka da gaskiya a baka gaskiya a tauye haƙƙin mai haƙƙi abu na 29 wanda ya zamanto haramun ne mutum ya aikata iya azumi taswiri zawatul arwahi li ghairi darura shine ɗaukan hoto ko sassaka hoton wani abu ma'abocin rai abubuwan da suke da rai ba tare da larura ba mutum ne dabba ce da abin da yake da rai wanda Allah maɗaukake busa mashi to bai kamata ba haramun ne a sassaka shi haramun ne a ɗauki hoton shi sai inda larura wannan kuma dalilin hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasu azaban yawmal qiyama almusawwiru mafi tsananin azaba ranar kiyama masu ɗaukar hotuna malamai sun sha bambancin hukumci akan wani irin hoto hoto wanda aka sassaka tabbat in hoto ne na sassaka wannan abu ne tabbatacce domin shine tasawir wanda aka zana da hannu wasu malamai sun yi kokarin bambantar da irin wannan hoto da hoto wanda aka dauka da kyamara suna ganin baya shiga ciki domin sura ce ta Allah yanda yake haka mutum ya dauka abinda suka yi talili da kanshi wasu malamai sun ta yi dukkan tun da mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi itilakin musawiri da abin da ya shayi hoto ya shiga to amma sai aka hudda abin da ya zama to larura ne babu makawa sai an yi misali hoton da hoto na kart didantite dole ne sai ka yi haka hoto na fosfor dole ne sai ka yi amma hoto kawai saboda souvenir saboda ka ganka ko ka ga abokanka a ce ai wannan wuri kaza ne muka yi ko shekara kaza to wannan sai zamanto iya da illa saboda malamai kuma sun yi taka tsantsa akan wannan babi min babi sadda zara'i mun gani abin da ya kai ga mutanen nuhu alaihi salam har suka bautawa gumakan wannan saboda sun sassaka hotunan su ne su tuna da cewa mutane ne na gari na kwarai zamani ya zo ilimi ya dishe san ba tarihi suka kai ga mutanen da suka zo baya suka yi ga bautawa wannan mutane abu na talatin alhalwatu bin ra'atul ajnabiya ke banta da mace wadda babu alaka ta jini da kai wadda kana da haƙƙi ta- ka aure ta ita ce ake cewa ajnabiya wanda babu dangantakar jini wadda za ta hana ka aure ta bai dace ba musulmi yake banta da mace saboda na daga cikin sababa wanda za a kai ga ɓarnar da Allah maɗaukaki ya haramta da wahala bal ma idan mutum yake banta da mace to tabbat sai shaidan ya zamanto shine na ukunsu musafahatul mar'atil ajnabiyya gaisawa da matar wadda ya zamanto maharmiya ce ba maharmiya bace ba afwan matar da kana da yancin kana da haƙƙin ka aure ta to haramun ne kai hannu da ita amma uwa da da el uwa da el uwa uwa da el uwa uba duka ba lahi bane diya ka gaisa da su ba lahi bane nan kuma za ka fahimta cewa addinin musulunci ba addini bane dan dagaji ba ba ƙauyen addini bane ba abinda aka ki ka gaisa da wadda ba ah, maharmiyarka wadda kana da zaka iya aurenta abu na 20 da na 32 annazuru ila nisa'il ajnabiyat kallon mata wanda su ma ajnabiyai ne baka da alaka da su ta jini wadda za ta hana ka aure su kuma a zamani wannan irin bala'in da al'umma ta shiga ciki saboda al'amari na salulan nan baya ga fitina ba abin da ya kawo al'umma shi ba a cewa babu amfani a musamman ma ga matasa to amfanin salula ga matasa 'yan kaɗan ne at-talazzuzu bi sautil mar'atil ajnabiyya jin daɗin muryar mace ajnabiyya sawa'un waka ce take ko magana ce take kana jin daɗin muryarta wannan ma haramun ne التهاون بالصلاة المكتوبة سكتي da sallah ta farilla ma wannan abu ne wanda ya zamanto iya da girma tahawunur rijal bi salatil jama'a sakacin mazaje da sallar jama'a zuwa masallaci a yi sallah ta jama'a shi ma abu ne wanda ya zamanto haramun ne hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkuyin ya je ya kona gidaddajin wanda ba sa halarta sallar jama'a mazaje ba abin da ya hana shi sai al'amari na mata wanda ba su da su Allah bai dora musu ba halarta ya mata da yara wannan sai yasa yasa muka fahimci cewa zuwa yin sallar jama'a namiji ya halarci sallar jama'a to wajibi ne tilas ne مشاهدة الأفلام الخليعة كلن فيلمومي نباطا نصريتي نزناتي زناتي da azumi uwa uba azumi haramun ne kahin azumi banda azumi ma haramun ne domin dukkan abin da malamin ambata a nan haram ne to amma haramcin shi ya yi ƙarhi a lokacin da mutum yake azumi ارتداء الملابس التي تصف العورة تصف العورة لضيقها أو شفافيتها سنة تفا wadda take kamantar da al'auran mutum sawa'un namiji ne ko mace lidiƙe ha saboda kumcin wannan tufa yanzu samari sun ɗauko wani sabon salo na sa wando sere matsatsan wando ya zama to inda za ka gani ba abin da ba za ka gani ba na al'aurar jikin shi kuma bugo da ƙari ma hallau aka yi sumbule ta gayi ta namiji ne sar mai musulmi ya karɓa suna abdullahi muhammad ibrahim amma ka gan shi da wando a wajen ƙarshen takashin shi mazaunin shi ta sumbule ta gayi to ba ma wai mutum ya buɗe al'aurar shi ba mutane su gani mutum ya sanya wandan da ko tufar da za a ga al'aurar shi haramun shi saboda kumci ko kuma saboda sarara ba ta da kabri at-tajassusu 'ala al-muslimin jasusanci akan musulmi leken asirin musulmi haramun ne mutunci na musulmi musulmi iya da mutunci iya da alhurma iya da asiri in bai so ka san abin da yake ba bai dace ba kai bincike a kan shi Allah ta wala tajassasu qatlun nafs almuharrama asu uzan bil muslimin gabana bai dace ba haramun ne mutum ya munanawa musulmi zato asalin musulmi al'adala adalci sai in wani abu ya bayyana gare shi wanda yana bukatuwa a tuhume shi ko a zarge shi shi yasa Allah madaukake umarni a nisanci zato mai yawa ishtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ism qatl an-nafs allati harrama Allah qatl an-nafs al-muharrama kashe ran da Allah madaukake ya haramta a kashe ta aklu amwalul yatama zulman cin dukiyoyin mutane da zalunci al-yatama afwan marayu shahadatu zur shaida ƙarya ba ai ba mutum ya zo ya yi shaida a tsawon a bashi kuɗi ko kuma kawai hakanan ya zo ya yi shaidar zur arriya'u wa sum'a mutum ya yi aiki ko ya faɗi wani abu ba don komi ba saboda mutane su gani ko kuma saboda mutane su shi idan mutum ya yi haka baya da lada domin ya yi shirka karamar shirka da Allah madaukaki shi ko manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa cikin hadisul qudsi man amila amilan ana agna shuraka min ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktu bi shirki wanda wani aiki ya tara aikin wannan da wani na to na bar shi da wannan taron da ni ba ruwa na ba wannan aiki au kama qala sallallahu alaihi wasallam سفر المرأة بغير محرم bulaguran mace ba tare da maharaminta ba shi sa wannan gaba mazhabi imam ahmad sun ta kan cewa hatta hajji batta zamantowa wajibi akan mace sai in za ta tahi da wanda ya zamanto maharaminta ne mahaifinta ne kananta ne wanta ne dan uwan mahaifinta ne ko kuma ta tahi da mijinta ko da tana da dukiya tana da lafiya imamu malik mazhabin imam malik sun kan cewa in an samu tawaga marakiya masu adalai mutanen kwarai to babu laihi su ta yi tare alhasadu haramun ne mutum ya yi hasada ya wa wani hasada na daga cikin tutoci na zuciya hasada aliminul fajira rantsuwa ta ƙarya abinda ba haka ba mutum ya rantse da Allah ya ce na rantse da Allah abu kaza haka ne ko na ji kaza ko na ga kaza ana ce mata yaminul gamus rantsuwar da take jirmiyar da ma'abocinta cikin wuta alhalfu bi ghairillah rantsuwa da wannan Allah glaban mutane za ka banya za ka suna rantsuwa da tarnatsa da arado da takwaran kwazi da baki na gado da sauransu ko na rantsi da Allah da annabi ba a rantsuwa da Allah da annabi ana rantsuwa da Allah ne wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji Umar dan Khattab iya rantsuwa da mahaifan shi yace la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kada ku yi rantsuwa da mahaifanku idan akwai mai rantsuwa to ya rantsi da Allah da Allah ake rantsuwa ba da wani ba qasful abriya tuhuma wanda suka kubuta da laifi yawancin kasfi jiha amma galiban nan ana zuwa iya zuwa da ma'anar kashe hi mutum da zina baka da hujja babu komi ka tuhume shi da zina at-tahrishu bainal mu'minin lalata tsakanin mu'minai mutane sana zaman su lahiya ka zo ka faɗi wata magana da za tsakanin wannan nasu zai lalace a samu ƙiyayya tsakaninsu tatabbu auratul musulmi bin tsirecin musulmi shi abu ne ka'ida ce duk wanda ya bibiyi tsirecin wani to Allah sai ya bibiyi tsirecin shi wannan na daga cikin abiban da malam ya ambata wanda suka zamanto abibai ne na haramun a lokacin da mutum yake cikin azumi haka na a wajen azumi darasi na tara darsu tasiu makruhatus siyam abiban da aka ke a aikata a lokacin da ake cikin azumi malam ya yi ta'arifin menene makruhat qala al makruhu lughatan al mubghidu وهو اسم مفعول makru ana nihin abin da ake kyamashi ake hushi da shi suna ne nan fulmin kariha an cira ɗauko shi ne daga fili kariha ko kuma alkurhu in ya zama to masdar ne bi ma'ana abghad na qiyayya wa minhu qawluhu ta'ala ala walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbatahum sai dai Allah madaukaki yayi kyamar zaburar da za su yi su tai wajen yaki bayan da an kiraye su su tai yakin wannan suka toge fasabbatahum sai Allah madaukaki ya ragwantar da su zamanto ba su da kuzari suka zamna yani abghadahum wal makruhu fi lughati al qur'ani was sunna wa ghalib kalam as salafi wal muharram malam yace abinda ake cewa makruhi a cikin halshi na alqur'ani abinda yazo a cikin alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mafi yawancin maganan malamai ana nihin al-muharram abinda aka haramta galiban manyan manyan magabata idan suka ce makruhi to suna nihin abinda ya zama to haramun kama qala Allah ta'ala kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha bayan Allah madaukaki ya zano abiban da suka zama to haramun ne sai ya ambace shi da makruh suratul isra wa ma'lumun anna mushar ilayhi ما سبق من المنهيات وفيها الشرك والك والكبائر وسماها الله تعالى مكروها ما ليتي كما abu ne sananne ne a cikin abin da aka yi nuni da shi a cikin wannan siyakin ayoyin na abeban da aka koro wa'anda aka hana a cikinsu akwai shirka akwai manya-manyan zunubai kuma a duk da haka Allah maɗaukaki sun ya musu suna mene makruh makruha li'annahu mubghidun 'inda Allah domin abu ne abin kyama da fushi wajen Allah madaukaki ولهذا قال اصحاب الامام احمد اذا قال الامام احمد اكره اكرهه هكذا يعني انه محرم اكره هكذا اذا امام احمد yace ina kyamar wannan abu ko ina kyama haka to iya nihin abu ne wanda ya zama to haramun ne Uh, malaman usulu suna cewa abin da ya zamanto makaru ma nuhiya anhu ghairi uh, min ghairi ilzamin bitark shine abin da aka yi hani game da shi ba tare da tilastar da barin shi ba wannan ma'ana malaman usulu suka tai abin da aka yi hani game da shi amma ba tare da tilastar da a bar shi ba kuma wannan sai dauki ma'ana uh, makruhi a halshi na malaman fiqhu suka ce abu makaruhi ne to an hana hannun amma ba na tilas ba ne ba menene hukuncin shi kala wa hukumuhu annahu yusabu bi tarikihi yusabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu nan ya gama ya gama yusabu nan sai ce yusabu tarikuhu a game ana ba wanda ya bar abin lada sannan kuma ba'awa wanda ya aikata shi ba wai juzu inda alhajati kuma wani lokaci ya halatta idan an buƙace zuwa abu wa illam yattaru ilaihi fi'lu ko da dai ba a matsu ba a aikata to in buƙata ta samu ana iya aikatawa ko da ba ba, ba tilas bane sai an aikata wannan sharhi an same shi daga cikin sharhi mumta da sharhi usul min ilm al-usul na al-allama bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala makruhatu siyam abiban da aka ki mutum ya aikata iya cikin azumi alqublatu idza atharat ash-shahwa sumbantar da za ta binciko ta tada shawon mutum makruhi kina anan sai mu ga mu fahimci mene za ta kai ga matsayin mene haramun al-mubasharatu lish-shabab mutum ya rungumi mace musamman ma samari matasa saboda shawarsu a kusa take tana da ƙarfi idamatun nazar ila zaujati bi shahwatin wal aks mutum ya ƙurawa matar shi ido da shawa sa gaba ta iya kallanta da shawa ko kuma ita ma ta kalle shi da shawa التفكر في جماع زوجته أو أمته tunanin saduwa da matar shi ko kuma koyon gashi almubalagatu fil madmadati kai mutuka a kurkure baki almubalagatu fil istinshaq kai mutuka a shakarwa madugul ilq alluban alladhi la yatahallalu minhu shay tamna shungom ko kuma kwaro wanda babu wani abin da zai ciccire daga jikin shi domin in aka samu wani dan bangore ya cire mai yiwa ya shiga cikin makogoro ya huce sai zamanto ya karya mutum azumi tazawwaqu at-ta'ama li ghairi haja dan dana gishiri ba tare da bukata ba in ga can babu laihi mutum mace in ta yi abinci ta dan dan gishiri amma in ta dan dana ta zubdo kar ta hadiye to wannan in ta bukaci haka nan in babu bukata to wannan makruhi ne an ki haka nan tajmi'u riq fil fam thumma bal'uhu tattara yawu ko miyau a cikin baki ko mutum ya hadi shammu ma la ya'manu an tajzabahu anfasuhu ila halqihi shinshina abinda ba alamin cewa lumfashin shi kai ya husgi wannan abin har zuwa makogoron shi kama sukai al-bukhur wal misk kama gari na al-bukhur na turaren wuta ko kuma na al-misk mutum ya shaka shi haka shi shina shi na mai yiwa in ya husge shi da lumfashi ya shinshina ya zama tona abu ya shiga cikin makoshin shi asibahatu kurmuwa ko lunkaya khashiyatu wusul al-ma'i ila al-jawf tsoron ruwa ya zarce shiga cikin makogoro kasratun naum an ki yawan barci da dace ba mai azumi ya zamanto kawai ya kwanta ya ta linga barci ya yi ta barci akwai ibada da ya dace ya kamata ga karatun alkur'ani ga ambatan Allah ga neman ilimi ya dage kai zamanto wani da an ce yayi sahur saboda kai ji yunwa kawai sai ya zane kaga ya tashi sai bayan la'asar to wannan makruhi ne alqatrat fil ayn dashin magani a ido wani lokaci in an dasa mutum magani a ido zaka ji shi har makogoro wani kuma ko a hanci shi yasa nan yace qatratul alqatra fil ayn alqatrat fil udhun dasa magani a kunne shi ma makruhi ne al-iktharu min al-kalam al-mubah wuce gona da iri a maganganun da ya halitta hirar da ta halitta ai to bai dace ba a yawaitar da ita to ina ga abin da ya zama to ba ba halak bane ba al-iksaru min mukhalafati an-nas fi ghairi haja mukhalatati an-nas fi ghairi haja yawan cuɗanyan mutane cikin mutane ba tare da bukata ba sannan shi ma azumi lokaci ne wanda ya kamata mutum a ce ya keɓanta bautawa Allah madaukaki galiban cikin mutane baka iya tsayawa kai abin da kake so ko karatun alkur'ani ne ko na abin da ya kamata ko tasbihi ne kana cikin mutane amma in kodo lokaci kana cikin su to ba za ka yi komai ba diya'ul awqat fi shawari bata lokuta a cikin hanyoyi zaman fada da ake yi wal aswaq ko cikin kasuwanni wa ala abwabil mahallat ko kuma gaban shaguna fi ghairi hajatin ba tare da wata bukata ba ba sai kake ba ba sai da ba kawai ka je zauna shago mutane ka tsaya ka zauna ko ka je kan titi ko ka je kasuwa kana yawace yawace at-tashakki ila an-nas bi annahu jaw'an yawan kuka ya zuwa mutane kan cewa wallahi yunwa nake ji aw atshan ko kuma kai wallahi yau kishirwa nake ji aw ta'aban ko kuma na gaji min asar siyam dalilin tasirin azumi baqa'u asari ta'am as-suhuri bain al-asnani an ki mutun ya bar wani abu sauran abinci da yayi na sahur a jikin hakoran shi kina iya da kyau bayan mutun yayi sahur yayi aswaki ad-dukhulu fi amalin shaq mutun ya shiga aiki mai wahala shi ma wannan makruhi ne domin zai raunana sosai ta'khirul iftar jinkirtar da yin da shan ruwa baya daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal na daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani a gaugauta shan ruwa tarku suhur an ƙi mutum ya bar sahur ko da dai baka yin yunwa to yi ƙoƙari ka sha ruwa ko da kwata ce ta ruwa kuma zala sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasahuru tasaharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka baqa'ur rawa'ih al-karihati fi jismi sa'im sa'imi wa malabisi makruhi ne mutum ya bar wasu iska mai wari na kyama a jikin mutum ko kuma a tufashi misali ka yi aiki wani aiki wanda akwai nau'i na wari iska mai wari zai wannan to bai dace ba ka bar wannan wari ya kamata ka yi wanka ka canza kaya a tawassu fil ma'akili wal masharib makaruhi ne a huce gona da iri a cikin abinci da abeban sha aka ga aka ce wannan shan ruwa ne a tattara wannan a kawo kwanan wannan a kawo kwanan wancan a kawo kaga abinci kama ba mutum zai ci ana bukata mutum ya dan takaita ba a ce ba ka a ci daɗi to amma ka a huce gona da iri adamu taharruzi من استنشاق الغبار ودخان الطبخ وغيره rishin taka tsantsa da shakar ƙura ko kuma hayakin abinci da abin da ya kama da haka larura ta kama babu laye amma mutum ya je da gangan kawai ya je wurin da an tada ƙura ya je shiga bai dace ba rafa usautu bisiya ihwace ihwace baya dacewa haramun ne mutum ya aikata Allah manzala sallallahu alaihi wala yashab can hadisin Abu Huraira kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajiz bi fa idha kana yawm sawmi ahadukum fala yarfus wala yashab wata riwaya yazo wala yashab wa in shatamahu ahadun wata riwaya wa in sabahu ahadun falyakul inni imru'un sa'ib nan banda kururuwa ba a kururuwa ba a wawanci التحدث عن النساء هيرا ماتا هيرا سوية بأي دا أزمي حرام ولا يرفث شكما رفث شيني هيرا دماتا هيرا تسوية أن يفعل فعل الجهال بالقول أو الفعل شيني متن مكروهي ني متن يا أيكة أيكين جاهلي واوانشي مثالي ta magana ko ta aiki wala ya shahal kai yayi wawanci cikin hadisin dai da muka ambata rafa'u sautu bin tanakhum daga murya a gyaran gyaran murya mutum ya daga murya shi sosai ko jan kaki shi ma a dan takaita ba a bude baki haka karar kowa ya ji abin da mutum yake da aklul basl mutum an ƙi mutum ya ci albasa kuma ya shigo cikin mutane authum ko kuma tafarnuwa aul kurras ko kuma kurras kurras wani abu ne wanda yake kama da dankali sai da ya sha bamban iya da dan wari a ciki aul bukul ko kuma abin da yake na ƙasa wanda yake kamar su rogo wanda suke da wari summa ya'ti ila almasjid wa bihi ra'ihatuha kuma yazo masallaci alhali iya dauke da wannan wari na abiban da ya ci diya'ul awqati fi la'ib al-qura bata lokaci a wasan kwallo ma bai dace ba kuma mun zo daidai gaba muna gaugawa saboda lokaci ya riga ya kure ba abin da ya mana saura kwana uku ko kwana biyu wata ramadan ya kama kenan haka za mu tahi a gulguje mu samu dan abin da ya saura insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk